الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دترق وتنهدو hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a yau muna ɗaya kai ga watan sha ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine kaset ɗinmu na ɗari da talatin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi alaihi rahmatullahi mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul jana'izi wato littafin da ke magana akan hukunce-hukuncen gawa tun daga lokacin da ta zo mutuwa har ta mutu har a kai ta kabari a juyo idan ba a manta ba muna cikin babu ma ya harmu ala a ƙaribil mayyiti babin da zai magana akan abin da ya haramta akan makusanta mamaci mun yi anniyahatu ihu da ƙaƙaji da kuka sannan mun yi darbul hududi wa shaqqul juyubi darbul hudud dukan kumatu da fuska wa shaqqul jiyubi da kuma ya ga wuyan riga ko ya ga riga ko ya ga tufafi yau za mu tashi halƙus sha'ari a aske gashin kayi mace ta aske gashin kanta ko namiji ya aske gashin kanshi saboda nuna baƙin ciki da jimamin an masa rashi na fata an gane akwai wanda al'adarsu ne idan aka yi musu rashi sai su je su sa a yi musu kwalkwabo an gane to wannan al'ada ce ta jahilai har yanzu akwai indiyawa suna wannan al'adar yasa za ka ga in nasu ya mutu in kana gani a media social media za ga sun sa fararen kaya gaba ɗayansu wasu sun sa mayani sun lullube jikinsu wasu sun yi kwalkwabo sun aske gashin kansu da dai shauransu wannan duka yana daga cikin al'adu na jahilai an gane? mala ya ce an abi burdata ibn abi musa radiyallahu anhu qala waja'a abi musa waja'an faghshiya alayhi wa ra'suhu fi hijrin fi hijrin ra'atin min ahlihi فساهت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة أنغاني مالن يتي عن أبي بردة ابن أبي موسى an karɓo daga abi burda ɗan abi musa al'ash'ari na fata an gane radiyallahu ta'ala an huma Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi da shi da baban ƙala abi burda ɗan abi musa al'ash'ari ya ce waje a abi musa abi musa al'ash'ari ya samu ciwo bai da lafiya shine waji'a ya samu matsala na rashin lafiya bai da lafiya yana kwance na jinya waja'an wani irin karan lahin lafiyan da ya kai makura fagushiya alaihi sai aka sumar da shi rahin lafiyan ya tsananta har ya suma bai san wanda suke zuwa kan shi ba bai san me yake ciki ba wa ra'suhu fi hijrin fi hijrin ra'atin min ahlihi a lokacin kansa yana kan cinyar ɗaya daga cikin matan shi suna jinyarsa ya suma har hankalinsu ya tashi sun ɗauka mutuwa yayi fasahatin ra'atun min ahlihi sai wata daga cikin family wata daga cikin dangi ta kwarma ihu ta tsaga ihu na fata an fahimta wayyo Allah na babanmu ya rasu ta kwala ihu da ƙarfi falam yastati an yarudda alaiha shay'an abi musa al-ash'ari bai samu damar mayar mata da raddi ko martani akan wannan ihun da ta yi ba saboda baya cikin hayyacinsa ba zai iya magana ba ba zai ma iya motsi ba ba zai iya yin wani abu ba na fata an gane wannan ta sa bai samu damar yi mata martani akan ihun da ta yi ba falamma afaqa lokacin da ya farfado daga sumar da ya yi ƙala sai abi musa ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni na barranta daga dukkanin wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya barranta da shi ba ni ba wanda duk ba shi ba manzan Allah in annabi ya ce ba ni ba kai to ni ma ba ni ba kai na fata an gane duk wani aiki da annabi ya siffanta mai aikin ya ce mai aiki kaza ba ni ba shi abin musa ya ce to ni ma ba ni ba mai wannan aikin kuma haka ya kamata kowa ya zama duk wani abin da Allah ya hana ko ya la'anci masu yinsa ko ya fitar da su daga rahama ko ya ambata cewa ‘yan wuta ne saboda suna wannan aikin to kai ma sai ka ce ni ma yadda Allah ya ce ba ni ba wanda suke aiki kaza to haka ni ma ba ni ba wanda yake aikata iri kaza na fata an fahimta to shine abin Musa sai ya gaya wa iyalansa yana farfadowa abin da ya fara faɗa kenan ana bari'un mimman bari minhu rasulullah ni na barranta na yi baran-baran da ni da wanda Allah maɗaukakin sarki ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi baran-baran da shi shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulil fi fi ibrahim uswatun ko hasanatun ya tabbata gare ku dangane da annabi ibrahim koyi mai kyau lokacin da suka faɗa wa mutanensu inna bura'a minkum babu mu babu ku saboda me saboda sun kauce wa tafarkin tauhidi da aqida inna bura'a minkum ba mu ba ku to kai ma duk wanda yace ba zai ba Allah ba to ba kai ba shi yanda annabi Ibrahim yace ba shi ba wanda suka kafirce wa Allah haka kai ma ka ce ba kai ba wanda suka kafirce wa Allah yasa ma Allah yace mu yi koyi da annabi Ibrahim a wannan gurin ina fata an gane to da ya faɗi wannan sai ya cika ta maganarsa da cewa fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bari amina salikaci ya barranta daga mai kwarma ihu lokacin mutuwa yasa idan ka duba can ƙasa a nan ba ta ɗaya za a ga ya cewa salikatu bi sad abinda ake nufi da as-salikatu idan ka sa sadun ba sinun ba ba salika ba salika bi sad yana nufi ai allati tarfa'u sautaha bil bukai ita ce wanda take daga sautinta da kuka da ƙaƙaji na fata an fahimta a wata waya aka ce indal musiba yayin da duk wata musiba ta same ta to a nan ba musibar mutuwa ba kaɗai duk wanda idan wani jarabawa ta same shi zai dinga kwarma ihu shi ma fa ya shiga wannan layin domin akwai wanda idan aka buga musu waya aka ce an yi gobara shagonsu ya kone shi ma sai ya kwarma ihu ya yanki jiki ya faɗi shi ma ya shiga layin na fata an fahimta ba sai wanda in a mutuwa ne ya wannan ihun ba ko a menene in dai nau'in musiba ne Allah ya jarrabe ka da shi ka gagara danna zuciyarka kai wannan ihu kai tsalle ka faɗi annabi ya ce ba shi ba kai shine abin Musa ya ce ni ma ba ni ba duk wanda take irin wannan ihu inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bari amina salika annabi ya yi baran-baran da mai kwarma ihun kukan mutuwa ko musiba na fata an gane wal halika haka annabi ya yi baran-baran da alhalikatu ita ce mai sa reza ko aska ko kwalba ta aske kayin ta taɗai-taɗai na fata an gane ko ya aske kansa saboda ya bayyana wa duniya cewa yana cikin musiba akwai ƙabilun da al'adarsu ne in dai ka gan shi da kwalkwabo to yana cikin bala'i kawai tambayar da za ka yi ma yau wani me ya same ka saboda wannan askin alama ce da take nuna yana cikin wani tashin hankali ko wata musiba ta haka kai musulmi bai kamata a ganka kayi kwalkwabo saboda wai kana cikin wata musiba ko wani tashin hankali ba na fata an gane ko kuma ya ɗauki ma'anar fusgar gashi da tsigar gashi da yagar gashi wanda mata galibi suna wannan ɗabi'ar shine fusgar gashi da tsigar gashi da yagar gashi sakamakon sun gamu da musibar mutuwa ko wani tashin hankali duk zai iya ɗauka alhalika amma dai asalin ma'anarsa shine aske gashi a yi kwalkwabo saboda wata musiba ta samu bawa ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga as-saliqatu mai kukan mutuwa da ihu wal haliqatu da mai aska kanta wa shaqatu da kuma mai menene ya ga tufafi ya ga riga ko ya ga zani ko ya ga himin riga ko dai wani a makamancin haka duk wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ne babu ku wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce imamu nasa'i ma ya ya ainihin wato fitar da wannan hadisi ina fata an gane saboda haka kun ji abu musa al-ash'ari su ma yayi a sumansa sai ya ji ɗaya daga cikin matan shi ko 'yan gidansu tana masa ihu da ya farko sai ce to ni babu ni babu wacce annabi ma babu shi babu ita ma'ana ina wacce ta yi kukan nan ɗazu to ba ni ba ke kun gane maganar da kyau ko a wata ruwaya kamar yadda na faɗa wancan sati da ya tashi sai ce ina wadda ta yi kukan nan aka ce wancan ne ya ce ku kira min ita sai ta zo ya ce wallahi duk abin da kika ambata sanda aka ambata mu idan kika ce mun shiga uku mun lalace sai a ce kai ma ka shiga uku ka lalace in kika ce wayyo bala'i ya same mu ya ce kai ma bala'i ya same ka saboda haka kukan mutuwa ba kyau shi yasa ruwaya ingantacciya annabi yace al-mu'awwalu alaihi wa azab wanda ake wa kukan mutuwa ana azabtar da shi da wannan kukan wannan shine gaskiyar magana shine Muhammad Nasiruddin Albani da ya rubuta littafin kaifa yajibu alaina an nufassira al-Qur'an al-azim da ya zo kan wannan magana cewa annabi ya ce duk mutumin da ake masa kukan mutuwa za a mar azaba sai ce to amma akwai tambaya a nan shin kai da ba kai kai kukan ba kuma ba kai kace a yi ba me yasa idan aka yi maka kuka za a ma azaba ga kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce wala ta ziru waziratun wizra ukura sai ce to dama matsalar guda biyu ce akwai wanda suke barin wasiya a yi musu wannan kai tsaye za a musu azaba akwai kuma wanda ba su bar wasiya ba amma ana musu to sai ya ce idan ka san danginka ko ƙabilarku ko kuma mutanen gidanku ɗabi'arsu ne idan an yi mutuwa suna ne suna kuka to ka bar wasiya kafin ka mutu na faɗa wancan satin ko ka bar wasiya kafin ka mutu kar a ma kukan mutuwa to in ka bar wannan wasiyar to ko sun yi to abin yana kansu kai babu ruwanka ka tsira a wurin Allah na fata an gane amma idan ka san suna yi ka san ɗabi'arsu ne ka san al'adar yaranku ne ko gidanku ko famulinku kuma ka ja baki kai shiru ka mutu suka ma kuka wallahi wancan hadisin sai ya tabbata akan mutum jama'a abin yana da hatsari kar mu dauke shi da wasa kar mu dauke shi da wasa saboda haka in ka san akwai matsala a famulinku to marmaza wal fawru da gaggauta a fararun farilla ne ka yi ƙoƙari ka bar wasiya ka gaya wa manyan gidan cewa ba ka so shikenan in suka yi sun jiyo su suka jiyo kai ba ruwanka Allah ya shirya da mu abu na biyar daga cikin abin da aka hana ga wanda aka yi musu rashi nashru sha'ari shine baje gashin kayi akwai wanda kanta a tattare yake a kulle amma daga an ce an yi rasuwa za ta cire lufaya ta jefar ta cire ɗan kwalin shi ma ta jefar gashin da ke kullata wani shi ta baza shi kaga tana ta kada kai tana haka tana yarfa gashin ta ko ta ina ina fata an gane to wannan haramun ne musulunci ya hana li hadisi imra'atin min al mubayi'ati qalat kana fima akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi wa alla nakhmusha wajhan ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا ko yace abin inda muka samu cewa haramun ne ba daidai ba ne wato baje gashi da kuma kwance shi da baza shi da warware shi inda musiba a yayin da wata musiba ta samu mutum ko ta rashi yace li hadisi imra'atin min al-mubayi'at mun samu wannan daga ɗaya daga cikin matan da suka yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mubaya'a an gane maganar da ke ko qalat take ba da labari ta ce kana fi ma akhadha alaina rasulullah daga cikin abin da muka ɗauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawari fil ma'ruf alladhi akhadna alaihi alaina akan al-ma'ruf wato sanannen abu cikin shari'an nan da muka ce ba za mu saba wa Allah ko manzansa a kai ba Allah na asiyahu fihi cewa ba za mu saba masa ba Allah na musha wajahan daga ciki shine ba za mu zana fuska ba ko tsaga fuska na fata an fahimta an gane wala nad'u bi wailin ba za wata musiba in ta same mu ko ta mutuwa ko wani abu ba za mu roƙa wa kanmu wailin ba ina ma'anar wailun shine bone ka je gurin fulani za ka je za ka je handadin bani lalazo ni to lalazo ni aikin lalace ko wallahi tallahi ina fata an fahimta za ka ji sun ce handu waye waye din bani waye waye yau mun shiga uku mun lalace handa mi wani ko to handa mi mi wani mi boni hando mi wani ne ko bi wani mi wani to kaji to kaji to bai halatta ba wallahi shine kiran wailun in ka je qur'ani Allah ya gaya ma meye wailun kai ka san an bato shi akan ka ba karamin masifa bane Allah ya ce wailul li kulli humazatin lumaza ya ce allazi jama'a malan wa addada wailun bone bala'i masifa tashin hankali azaba ya tabbata li kulli humazatin lumaza ga dukkanin mai kyafce da yaface da mai zumɗe da shune wanda in mutum ya wuce za su taika shi na fata an fahimta wanda in mutum ya wuce za su nuna shi Allah ya ce to bala'i ya samu waɗannan wailun wani guri ya ce wailun li kulli afakin afi yasma'u ayatin lahi ko yutula alaihi ko yutula tutula alaihi thumma yusirru mustakbiran Allah madaukakin sarki yace wailul likulli afakin afi bone da bala'i da kwarin wailin ya tabbata ga dukkanin al'afak mai yawan kiran ƙarya ya jingina wa Allah al'afim mai yawan saban Allah Allah ya ce yasma'u ayatillahi tutula alaihi yana jin ayoyin Allah ana karanta masa ana jawo masa hadisan manzan Allah sun mai sirri mustakbiran ka allam ya ma'aha sannan ya ci gaba da girman kai yana aikata abin da ya ga dama kamar ma ba a karanta ayar ya ji ba na fata an fahimta Allah ya ce to bala'i ya sami irin wannan wailul lil mutaffifina alladhina idza iktalu 'ala an-nasi يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ya ce wailun bone da kwarin wutar jahannama ya tabbata domin wallahi in ka je ka ji fassarorin da malamai suka yi wa wailun wato za ka yi mamaki a ce mutum ya zo wai dan musiba ta same ya dinga cewa wayyo wailun ta tabbata a gare shi ina fata an fahimta to duka wannan Allah maɗaukakin sarki ya hana to kuma galibi mata su suke da wannan matsalar yawanci namiji yana dakewa idan abu ya same shi ko da zai yi kuka da wahala ka zo ka samu namiji ana rirrike shi yana birgima ana rike kafafunsa da hannayensa wannan dalilin yasa kamar yadda in ba ku manta ba a cikin tafsirin mu na bana da muka yi na suratul mumtahana ko mumtahina ayoyi guda biyu a cikin suratul mumtahina ta tabbatar mana da matsalar mata yadda suke su san da aka yi musu kashedi cewa kar su yadda su yi kaza kar su yadda su yi kaza sannan fa aka zauna da su lafiya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna idan mata mu'mine suka zo muku sun yi hijira to ku gwada su kaga namiji ba a ce a gwada shi ba saboda shi da sauki matsalarsa amma mata sai Allah ya ce ku gwada su famtahinuhunna Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna Allah ko da kun gada kun gwada su ku sani ba ku fi sanin ba ku fi Allah sanin cewa su masu imani ne ko ba masu imani ba amma dai Allah ya ce ku gwada su ne saboda ku yan adam ne ba za ku iya gane matsalar su ba in ba Allah ba sai kun gwada Allah ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'unahunna ilal kuffari in kun gane su mu'mine ne to kar ku mai da su hannun arna kafiran makka na fata an fahimta Allah ya ce la hunna la hum yahilluna lahunna wa la hunna yahilluna lahum wa lahum yahilluna lahunna Allah ya ce su matan ba su halatta ga kafirai ba su ma kafiran ba su halatta ga mata mumine ba ina fata an gane in ba ku manta ba dai wanda suka zo ranar da muka yi tafsirin wannan ayar mun yi bayani dalla dalla ka je ka nemi kasadin mu na tafsiri insha Allah ta'ala na bana aya ta gaba ita ce aya ta kusa da ta karshe ko ma ta karshe a cikin suratul mumtahina da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu idza ja'aka almu'minati yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an ko wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin sai yace fa bayi'uhunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minat idan ba idan ainihin wato mata mumine suka zo maka yubayi'naka to ka sani za su maka mubaya'a ne ala Allah yushrikna billahi shay'an akan kar su yi shirka da Allah abu na farko dan Allah tsakanin mata da maza suwa suka fi zuwa gidajen bokaye mata sun fi zuwa ko ba haka bane sun fi kowa nau'ukan shirka ke sa Allah ya fara da wannan ala Allah yi shirkina billahi shay'an sannan ya ce wala ya sirkina kasu sata abu na biyu wala ya zinina kasu yi zina abu na uku wala ya katulna aula da hunna kar su kashe 'ya'yansu abu na hudu yanzu dan Allah tsakanin mazan da ke kashe matansu da matan da ke kashe mazajensu a wannan zamani suwa suka fi yawa mata sun fi yawa wanta ta yanke gaban mijinta wanta ta sa mijinta fauzi ya sha ya mutu wanta ta yi kaza wanta ta yi kaza ga suna ana ta kama su ana hira da su akwai wacce ma kwanan nan fada suka yi akan ashana ne ko akan albasa ne da mijinta a cikin kicin fa wallahi ta ɗauki wuka ta burma mishi haka kuma wallahi kamar wasa ya mutu ga su cucu da muka yi magana in ba ku manta ba wannan yarinya 'yar kano wanda tana da aure amma tana kwana da wani a gida ɗaya kuma daga ƙarshe ta kashe shi ga sunan so tun fil azal dama suna da wannan matsalar kashe-kashe allah ya riga ya bamu labari cikin qur'ani shine ce wala yaqtulna auladahunna kar su kashe 'ya'yansu to yanzu ba 'ya'yan ba mazajen uban iyayen 'ya'yan ma kashe su suke yi ko ba haka bane uban dan ma ta kashe shi ba ma dan ba wala ya'ti na bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna kar su zo da wani kiran ƙarya wanda za su kirkire shi tsakanin hannayensu wa arjulihinna da kuma kafafunsu shine malamai suka fassara kar ta ɗauki ciki daga waje ta tafi da hi ta aure da hi kuma ta haifa wa wannan mijin ɗan a cikin gidan shi na rantse muku da Allah kuma ba ku abi na bashi rantsuwa akwai mata da yawa a zamanin nan da suke tafiya da cikin wani suna haifewa mazajen a cikin gidajensu shi yasa in za a yi aure muna ƙara jaddadawa duk wani gwaji da kasan ana yi ka je a yi gwajin ciki ta ce ba ka yadda da ni bane ka ce eh ban yadda da ke ba Ya, yi gaskiya ne ai ban yadda da ke ba yauwa to kwamanda ya ce a gyara a- ka ce na yadda da ke amma tabbatarwa nake so na yi eh ba usman eh eh a gy- a kauda lamiri ko Allah malan zamanin ne wani irin mahaukacin zamani muke ciki mana mara hankalin zamani mana su don haka duk wani gwaje-gwaje wallahi ka je a yi maka kafin ka auro ta in ba haka ba wallahi za ka zo ka a yanzu wasu da, da- da- da- da auren nasan za su je su ɗauko ɗa daga wani guri kuma su higo da ke gidan da auren fa kai ba kai mata cikin ba ita za ta je ta yiwo cikin a wani guri ka- ta kawo mashi ka raine shi kai masa komai da hidima da komai da suna da wata tsiya a heba naka bane ya zo ya tama mu zurai an gane maganar da kyau ko to Allah ya sauwake don haka ya ce wala ya ati na bibuhutani yaftari na hubaina hinna wa arjulihinna sai ya ce wala ya asai na kafi ma'aruf sannan ya zamanto ba za su saba maka cikin alma'aruf ba shine me alma'aruf duk abin da shari'a ta ce a yi to za su yi abin da duk shari'a ta hana za su hannu lalle su ma mu baya akan wannan ka'idojin in ba haka ba to Allah ya ce ban yarda ba to Allah ya ce in sun yarda da waɗannan abubuwan guda shida eh fa bayi hunna annabi kai musu mubaya'a kai da mubaya'a su wastaghfir lahunna Allah kuma ka nema musu gafara Allah inna Allah ghafurur rahim to waɗannan ayoyin guda biyu malamai suka ce su suka nuna irin yadda in ka je tafsirin ibnu kathir zaka samu ya kawo hadisai da yawa akan la- ranar da aka yi wannan mubaya'ar yadda annabi ya dinga musu bayani akan al'amuran da baya so su dinga yi shari'a ba ta yadda da kaza ba ta yadda da kaza ba ta ya dinga lissafo musu banda na cikin ayoyin ya ƙara masa da nasu nasa na hadisan na fata an gane to shine wannan mata take cewa daga cikin abubuwan da muka yi wa annabi alkawari a wannan rana ranar da muka yi masa mubaya'a Allah ya lissafa mana abubuwan da za mu kiyaye ta ce to mun masa mubaya'a har idau akan cewa Allah na wajahan ba za mu tsaga fuska ba ina fata an gane wala nad'uwa biwailin kuma ba za mu dinga addu'ar wailin akan mu ba shine in bala'i ya same mu dinga cewa mun shiga uku mun lalace bala'i ya afko mana ba za mu yi wannan ba wala na shukka jaiban sannan ba za mu tsaga mai ba riga ba ko wuyan riga ko aljihu ba duk zai iya fassarwa kamar yadda muka faɗa wata idan abin ya faru hai ta kama wannan rigar ya ji ket kawai sai ta yi tsalle sai ta faɗi ƙasa to wannan duk ta ce ba za mu yi haka ba wa Allah na shura sha'aran sannan ba za mu kunce gashi mu baje shi ba shine muhallin shahidin mu ko ba za mu baje gashin mu ba saboda mu nuna cewa muna cikin wani tashin hankali ko wata musiba to kaga wannan duka yana daga cikin abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama alkawari suka yi masa mubaya'a akai cewa ba za su aikata ba ina fata an fahimta ma yajibu lil mayyit to me wa- ya wajaba lilmayyiti a yi wa mamaci ku lura bari sa bismillah ga kujera ai da gangan ka zauna kai ma ka san dama zan da kai tashi insha Allah an gane abin da ya wajaba ga mamaci in aka ce lilmayyiti a yi wa mamaci ba wai shi mamacin abin da ya wajaba a kan shi ba shi ka ai ya riga ya mutu ba wani wajibi a kansa amma me ya wajaba a yi masa ku yan uwansa me ya wajaba ku yi masa na fata kun fahimci magana wayajibu lil mayyiti ala man hadarahu min ahlihi aw ghairihim arba'atu umurin ya wajaba akan mamaci ai wa mamaci ga wanda aka yi musu wannan rashi al'amura guda hudu na farko gasluhu wanke shi wannan wajibi ne idan mutum ya rasu a yi masa menene a yi masa wanka wannan wajibi ne wa takfinuhu kuma wajibi ne a yi masa likafani an gane wassalatu alaihi abu na hudu wajibi ne a mar sallah wannan wajibi ne wa dafnuhu haka kuma binne shi ma menene wajibi ne to waɗannan su ne abubuwa guda hudu to wajibi kala biyu ne akwai wajibin da yake ya hau kan kowa da kowa akwai kuma wajibcin da idan kama bihil ba'adu saqata anil baqi in wasu suka tsaya don aiwatar da hito saura ya sauka a kansu eh yawa fardu ainin ko da fardu kifaya akwai fardu ainin akwai fardu kifaya farillar da kowa sai ya aikata kamar misali sallan azahar kamar misali azumin ramadana kamar misali zakka ga wanda ya tara duke da ta kai wannan nisabi ko to wannan dole ne ainihin wato wanda Allah ya ba su lafiya da lokaci su yi wannan amma akwai wajabcin da ba dole ba shine sallar gawa in dai akwai wanda za su yi mata kai ta fada a kanka ba dole ba ce wanke gawa in dai akwai wanda za su tsaya su wanka kai ya fada akan ka ba dole bane na fata an fahimta saka shi a kabari in dai wasu za su yi kai ya fada akan ka ba dole bane sai dai ana so waɗannan abubuwa guda hudu mutum ya dinga ƙoƙarin samun dama yana aiwatar da su saboda suna da falala na fata an fahimci magana shi yasa annabi cikin hadisi yace manigta salamai yitan falyagtasil wanda diye wa gawa wanka to shi ma ya je menene ya yi wanka ina fata an fahimta ok falyata wabba sorry falyata wabba ya yi alwara wa man rafa'ahu aw wada'ahu aw hamalahu falyaghtasil wanda yayi wa gawa wanka yayi alwala wanda kuma ya dauki gawa aka saka a kabari in ya dawo gida yayi menene yayi wanka sannan daga cikin falala na yi wa gawa wanka Allah maɗaukakin sarki zai maka gafara a wannan yinin in dai kai wa gawa wanka haka idan kai sallah a kanta ko ka kai ta kabari za ka samu kwatankwacin ƙiraɗi guda wanda an ce ƙiraɗi ya kai kwatankwacin dutsen uhudu girma so waɗannan abubuwa ba wajibi ba ne amma aikata su yana da falala mai ɗimbin yawa saboda haka a sati karka yadda tun daga talata har talata mai zuwa baka je kai sallar gawa ba baka je ka raka gawa ba baka je kai wa gawa wanka ba na fata an fahimta da dai shauransu ka samu ɗayan nan a cikin sati ka yi ko biyu sai ya zama wannan sati naka daga cikin manya-manyan ladan da ka samu ka sami kiraɗi kwatankwacin dutsen uhudu wajen girma na lada a cikin sati kullum ya zama a sati za ka samu wannan in baka samu kullum ba yasa akwai grup din sun abin nan bala manara Allah ya saka masa da alkhairi wanda suke yawan tura mana sakon cewa an yi rasuwa za a yi jana'iza karfe kaza a masallacin bolari a a masallacin mai a a masallacin filin kwallo da shauransu wannan ba karamin taimaka mana ake ba domin in dai Allah ya taimake ka mai kiyayewa ko da jana'iza ɗaya kake samu ka je a wuni ba karamin alheri bane ne akwai falala mai ɗimbin yawa sannan daga cikin alherin shine yana tunatar da mutum lahira saboda kullum ka je dole zuciyarka tana raurawa cewa yadda fa wannan ya kwanta yanzu zamu kai ni ma wata ran ne anan za a kai ni to wannan yakan sa mutum ya rage wasu abubuwa zuciyarsa ta dinga yawan karyewa dangane da wannan duniya amma idan mutum ya dade wa duniya ya zamanto ba ruwansa da irin waɗannan abubuwan to shaidan ya dafa makyange masa kenan kuma sai yadda Allah ya Allah ya sauwaye to shine yake cewa waɗannan abubuwa guda ainihin wato a hudu wankan mamaci yi masa likafani sallah a kansa sannan kuma binne shi awwalan na farko algusulu wanka bari mu fara da shi malam yace wujubuhu ma'khudun min amrin nabi sallallahu alaihi wasallama bihi mun samu wajabtinsa daga umarnin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi cewa ayi wa gawa wanka fi gairi ma hadisin a cikin hadisin da ba kwaya ɗaya ba shine fi ghairi ma hadithin cikin hadisan da ba ɗaya ba ba biyu ba annabi ya yi umarni cewa idan gawa ta rasu a yi mata wanka ina fata an fahimta hadisi guda biyu zai kawo malam a matsayin hujja yace na farko qauluhu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama fil muhrimi alladhi wa qasathu naqatuhu naqatuhu naqatuhu wato gangane da mai aikin hajjin nan da ya faɗo daga kan taguwarsa taguwarsa ta taka shi yana aikin hajji tunda aikin hajji abu ne mai wahala ya halatta ka yi shi akan arrahila abin hawa inda a ce akwai wannan yanayi ko a yanzu babu laifi dan an baza motoci a mina an baza motoci a muzdalifa an baza motoci a arfa an baza motoci a inda ake jifa na fata an gane kai hatta dawafi inda ake yi can ƙasa inda ba dan cunkoso da yanayin yadda al'umma ta yi yawa ba ya halatta maka ka shiga da motarka ko da kekenka ko da mashin ɗinka kana zagayawa kana addu'o'inka ya halatta na fata an fahimci magana to amma yanayin cunkoso ne ya hana shi yasa za ka ga a hawan sama da sama ta ɗaya da ta biyu duka za a ga akwai wanda a kan keke suke abin nan da kan 'yan mashinan nan suke zagayawa wasu ba wai ba su da lafiya ba ne a suna nema kan sauƙi ne lafiyar su kalau eh akwai motar ma ko yawwa akwai motar ma irin wannan motoci kamar irin na medical center wanda ake ɗaukar mama abin nan marasa lafiyar nan to za ka iya hawa ka zagaya an gane maganar da kyau ko don ka samu sauƙi ka idar da ibadar cikin nutsuwa sannan ka samu kai addu'o'i idan idan gajiya ta shiga jikin mutum wani lokaci wasu abubuwa na addu'o'i da wasu abubuwa din zai dinga ambata su ba akan tsari ba ina fata an gane to don haka shi wannan mutumin yana kan taguwarsa ne yana ayyukan hajji sai ya faɗo da ya faɗo kuma sai taguwar ta taka shi sai ya mutu to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace igsiluhu bima'in wa sidrin ku yi mar wanka da ruwa da magariya kaga igsiluhu ai fi ilu amrin ne ko annabi yayi umarni ne da amar wanka wannan sai ya nuna wajabci qauluhu sannan abu na biyu fadan annabi sallallahu alaihi wasallam fi binatihi zainab dangane da yarsa zainab da ta rasu yace igsilna ha thalathan ku yi mata wanka guda uku aw khamsan ko wanka biyar aw saba'an ko wanka bakwai za mu zo za mu bayani akan siffar yadda ake wankan ina fata an fahimta sifatul gusuli siffar wanka yaya ake yi wa gawa wanka malam sai bai siffanta ba sai ya kawo hadisin ummu atiya uwar kyauta ka san bahaushe ma yana da suna kyauta ka je kano za ka ji su da yawa musamman kai ga karkara kyauta ta ce na ce zo to larabawa ma suna da wannan sunayen ummu atiyya uwar kyauta ina fata an fahimta atiyya kuma kyauta atiyyatu to amma bahaushe kuma Allah ya saka bahaushe ya shirye shi atiyya ne sai ya ce hadiya ko atiya amma asali sunan atiyya ne ina fata an fahimta kyauta kuma ai ba shi da matsala ya ko tunda ba tazkiya a ciki a zai iya sa umma diya zai iya sawa atiya eh eh tunda akwai ummu sulaimin ko yawwa da sauransu to don haka atiya kyauta me ma'anar kyauta ma'ana kyauta daga Allah Allah ya yi mana kyauta da ita ko suka ce yawanci akan sa wannan sunan ne idan mace ta jima ba ta samu haihuwa ba kuma sai Allah ya bata kuma sai ta zama mace sai a ce atiya Allah ya mana kyautarta na ana daman fidda rai cewa ba za mu samu haihuwar ba sai kuma Allah ya kawo yawanci bahaushe yana da irin wannan sunan yanzu idan aka ce wa mutum shekarau shekarau ko eh me ake nufi me ake nufi da shi a Hausa eh shekarau yawwa kwancaccen ciki wanda ya wuce watannin haihuwarsa an gani ya kai matakin ko shekara ko kuma dab da shekara sai aka haife sai a ce shekarau na fata an fahimci magana yawwa ga sunan za ka yi ta jin su a cikin kanawa ya kai ta ji ka gasa gane me ma'anar abu eh akwai me ajuji eh ajuji me ma'anar sa tun da ka kawo ba za tambaye ka ana ta haihuwa ba min a ba shi bane ake cewa ake cewa a juji ba shi bane Allah ya ma albarka amma ba shi bane na'am eh yawwa rabo Allah ya ma albarka rabo shi ake kira wanda ana ta haihuwa suna mutuwa sai shi ya saura to shi ne rabo eh na rabo ko yauwa to kaji wai muna da rabo ma a cikin majalisin nan to ai inda za mu tambaye shi mu ji to shi na nawa ne yayinsa duk sun mutu shi Allah ya bar shi wala Allah shi ma da bai sama na sunan ba wala Allah sai yau ko to wannan dai shine so suna da shi su ma larabawa irin wannan haka ji shi ummu aqiya ummu kaza ko wana kaza ko wana kaza anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lahunna fi ghusl ibnatihi ibda'ana bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha wa anha qalat دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأقل- فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه وعنها قالت فضفرنا شعرها ثل- ثلاثة أو ث- آه، ثلاثة أث- أثلاث قرنيها وناسيتيها أو وناسيتها وعنها قالت فضفرنا شعرها ثلاث قرون وألقيناها خلفها daga ummu atiya uwar kyauta tace annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusli ibnatihi annabi ya faɗa musu lokacin da suka zo suna yi wa yarsa wanka ita ce zainab bint rasulillah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ce musu ibda'ana bi mayaminiha in kun zo yin wankan ku fara da gefanta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gefanta na hagu da muka zo karatun mu a kamul jana'is da muka zo wannan babun bayan mun karanta babun gaba ɗaya sanda muka zo muka yi practical din yadda ake wankan gawa ni ina kasa din ma yake ina su malam usman yana nan ba sanda muka yi practical din yadda ake wankan gawa from A to Z kamar yadda da muka zo sallar na wannan shine gawar dama ko ya aka ka dawo malam shine gawar ta mu dama kwarai da gaske a lokacin kwarai haka ne kaza din yana nan ko ya ƙara tsayi ko to kai mun ɗauka ka jima a lahira ashe kana duniya eh wa mawadi'il wudu'i minha da kuma guraben alwalarta oke a guraben alwala da guraben alwala so a ƙarƙashin wannan in an zo farkon abin da za a yi wa gawa farko shine tsarki tukunna dai da farko za a mammatse cikinsa a daddanna cikin musamman idan ya ɗan jima da rasuwa ko ya wuni to za a mammatsa cikinsa a daddanna akwai yiwuwar saboda wahalar fitar rai akwai yiwuwar yawu ya fara fitowa bai ƙarasa ba ya makale a makogaro an gane ko kuma bayan gari ya fara fita bai karasa fitowa ba ya tsaya a cikin duburar shi ko wani abu to danna cikin yana taimakawa wajen burtso da waɗannan abubuwa to an aka tabbatar akwai wani abu da ya fito sai a matsarki da ka sani noma tsarki a wanke duburar shi da gaban shi da komai da komai bakinsa a wanke a yi komai to an aka yi masa tsarki wannan za a yi shi ne da ruwa noman ruwa ina fata an fahimta aimar wannan tsarkin sannan baya cikin ruwan da za a aimar wanka domin ruwan wankan gawa nau'i nawa ne uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sama da haka ma za mu faɗi kowanne ya ake yi da shi idan uku ne ruwan farko a cikinsa za a ɗiba a yi masa tsarki a yi masa alwala na fata an fahimta sannan da shi ne za a wanke ɓangarensa na hagu da ɓangarensa na ina na dama da hagu ma'abin na dama da na hagu gaba ɗaya da za kuma lawa khairan na biyu idan aka yi wannan aka gama ruwan ya ƙare ko bai ƙare ba sai a zubar da shi sai a sake zuba sabo to a wannan sabon ne za a iya saka masa sabulu na fata an fahimta a raba ruwan biyu wannan na sabulu wannan na ɗaurayewa idan aka saba mar sabulu aka wanke ko'ina wannan ruwa na nawa kenan na biyu na uku shi kuma ɗaure jikinsa za a yi shi ne ake saka turare a ciki na fata an gane sai a saka turare a ciki sai a wanke jikinsa gaba ɗaya amma za mu zo duk za mu yi bayani a cikin bayanan da malam ya kawo ruwan farko eh a na faɗa mana ruwan farko na ce ahi ake matsarki amar alwala ko iya tsarki na faɗa yawwa na faɗa alwala ba yawwa na'am eh shine madadin sabulun ai eh shine madadin sabulun shine wanka na biyu wanda za a sa masa sabulu ko a sa magariya kamar yadda hadisan suka zo sun nuna magariya amma malamai suka ce ita magariyar ita ce a wancan lokaci suke da ita wanda take fitar da datti take kuma yin kumfa don haka yanzu a iya sa abin da yake madadinta matukar mai tsarki ne kamar irin sabulanmu na yanzu da ake amfani da su tunda ya tabbata cewa abubuwan da ake yi da su ba najasa ba ne ina fata an gane so don haka a iya amfani da shi a madadin magariya din amma dai mu je hadisi na omu kuma akara makalla eh yana da kumfa amma ba a so a yi amfani da shi saboda ai omo yana da zafi a jikinsa shi kuma jikin mamaci hatta a gurin masa wankan ana cewa a lallaba mar jikin ba a so a dinga matsa shi da ƙarfi ko ana dirza shi da ƙarfi ya sa ma aka ce idan ma za a yi amfani da soso to ya zama soson mai laushi ne kwarai ko kuma ya zama abin da mutum zai naɗe hannunsa da shi ina fata an gane zai naɗe hannunsa da shi na wannan tsummar ya wadatar ba sai an saka wani soso mai kaushi ba so don haka gaskiya ba za a sa omo a madadin sabulu ba saboda zai zama yana da zafi kar ya taɓa fata shi wallahu alam duk da cewa dai ba shi da rai amma akwai buƙatar a tausaya mishi an gane to shine yake cewa ibda'ana bi mayamini ha ku fara da bangaren ta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma guraben alwalatta shine inda dai ake alwala yadda ake daura alwala yace daga gurin ta dai har ilo tace da kala alaina annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu a wata riwaya tace wa nahnu nagsilu ibnatahu zainab amma anan bata kawo zainab din ba faqala muna wa zainab wanka sai annabi ya leko sai ya ce mana igsilnaha salasan ku yi mata wanka guda uku shine muka ce na farko a yi mata alwala da hi da tsarki sannan a wanke ta da hi na biyu a sa sabulu na uku a sa turare a ɗaure ta da shi na fata an gane shi ne salasan au hamsan ko kuma wanka biyar to ko da wanka biyar ne na farko da tsarki da alwala da ɗau da wanke ta na biyu a sa sabulu ko to an ga dama a yi ɗayan biyu na uku ma a sa sabulu na hudu ma a sa sabulu na biyar sai a sa turare a ɗaure ta in kuma an ga dama in aka sa sabulu a na biyun nan to da na uku da na hudu da na biyar duka a sa menene turare a ta ɗaure ta kun gane magana da kyau ko wannan ma kuma ita ne abin da ya fi dama abin da ya sa aka ce a yi wankan sau uku ko sau biyar gawa kala-kala ce akwai gawar da sanda ya yi wanka ya taja kansa ya shafa mai ya yi komai ya kama hanya ya tafi bauchi sai ya hatsari sai ya rasu kaga ba wanda ta jikinsa to kaga in aka yi amfani da ruwa uku wajen yi wanka wankan zai yi amma akwai wanda ya jinya ta kusan wata guda ko sama da haka wankan da ake mar ana zuba masa ne kawai don ya ji sanyin jikinsa amma ba wai na dirzawa da sabulu yadda za a cire mar mai ba datti ba kawai dai don ya ji dan ji sanyi a dawo a kwantar da shi da haka da haka kuma har Allah ya ɗauki rayuwarsa to kaga wannan za ka samu akwai datti a dankare da yawa a jikinsa haka ne ko ba haka ba to irin wannan shine ake amfani da ruwa sama da sau uku a yi sau da biyar don a wanke wannan dattin da yake jikinsa shine hikimar manzon Allah na cewa a iya yin amfani da nau'in ruwa uku ko kuma nau'in ruwa guda nawa guda biyar in ma ana ga buƙatar guda biyar ɗin ba za ta wadatar ba ana iya ƙarawa a kai bakwai amma dai ya zama wutiri ya zama wutiri ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sama da haka ya zama dai wutiri ina fata an gane shine ke cewa wanke ta sau uku au khamsan ko sau biyar au akthara min zalika ko sama da haka in ra'aytunna zalika annabi ya ce in kun ga akwai buƙatar haka in kun ga akwai buƙatar haka bima'in wa sidirin za ku mata wankan nan da ruwa da magariya shine ruwan farko kamar yadda muka ce tsarki da wanke ta ruwa na biyu a sa sabulu ko a sa magariya ina fata an ga- an gane sai ce waje Allah fil akhirati kafuran a na ƙarhe he kusa kafur domin a wancan lokacin suna da abin kanshi kamar su kafuru kamar su almiski da dai shauransu sai annabi ya ce a sa kafur saboda zai kansasa ruwan aw shay'an min kafurin sai annabi ya ce ko kuma wani abu da ke ɗaukar madadin kafur kaga kenan an bada dama a yi amfani da turare a nan tunda an ce kafur tunda an sa ai kafur yana da kamshi ko yawwa ko kuma wani abu da ke ɗaukar matsayin kafur shine ma'ana ko turare kenan ko kuma wani abu ne da kuka sani mai kanshi fa'iza faragna annabi ya ce in kun kammala wankan fa'azinna ne ku kira ni in ji manzan Allah ummu atiyya ta ce falan ma faragna lokacin da muka kammala azannahu sai muka kira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'alƙa ilaina hiƙiwahu ko haƙiwahu ana karantawa duka hiƙiwahu ko haƙiwahu eh haƙiwahu ya sa ko sai ya jefo mana kwarjallansa wa ya san me ake nufi da kwarjalle da hausa Prof. ɗan kamfai wa ya san me ake nufi da ɗan kamfai da hausa a'a ba fant ba kuma kai kuwa baban nuwayar ne da wannan maganan ko malamin su eh eh awa baba ibrahim gajeren wando dai gajeren to ai gara wanda ya ce fant din ma eh kai ko gajeren wando na yawwa gyauto ne wanda su larabawa mafi yawanci ba su da sirwal wato wando ɗinkakke yauwa kamar ma'aikatan aikin hajji wanda suna ɗaura abu guda uku ne dama su ɗaure nan ko guda biyu sannan su yafa ɗaya a sama to wannan dai kwarjalle ake kiransa da hausa asalin hausar kwarjalle to shine haƙwa haƙu asali kalimatun ma'ahuzatun min alhaƙu kunkumi shine haƙu to sai ya zama abin da ake ɗaura shi a kunkumin ma ana ce mar haƙu ina fata an fahimta sunan kunkumi ne sai aka bai da sunan abin da ake ɗaurawa a kunkumin to sai annabi ya jefo mana kwarjallansa to me yasa manzo Allah ya jefa kwarjallan shi a ɗaure a naɗe Zainab da shi to sai malamai suka ce saboda ta samu albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ta tafi cikin kabarinta da wani daga cikin abin da ya taba jikin annabi muhammadu to shin ko ya zama dalili da zai sa duk wani wanda ya rasu a nemi wani akara makallahu a ce mana ba mu kwarjallanka mu naɗe shi to bai halatta ba eh wannan karatun dole a yi shi don ba haka ba wani in ya ɗauka daga nan ko ya ji daga midiya ya ce to ashe ana neman tabarruki kuka hana mu to Allah ya kama ku ba wani Allah da ya kama mu sai dai in kai Allah ya kama ina fata an fahimci magana Allah bai kama mu ba sai dai in kai ya kama ba wani Allah ya kama mu Allah bai kama mu ba maganar da muka faɗa haka take shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana neman albarka da duk abin da ya shafi annabi Muhammadu abin da duk ya taba jikin manzon Allah ana iya neman albarka da shi ina fata an gane yawun manzan Allah fitsarin manzan Allah bayan garin manzan Allah tufafin manzan Allah hular manzan Allah duka ana iya neman tabarruki da ita ina ma'anar haka idan ta taba ka ko ta shafe ka albarka na iya shafar ka to bari in shigo da wata magana wanda ban saba yin irin ta ba amma zan dan dana yau to ko shin wannan kuma yana nuna takalmin annabi ko rigar annabi ko kwarjallan annabi ya fi kowa kamar yadda aka yi ta tataɓur za kwanan nan a midiya cewa takalman annabi ya fi kowa eh eh ni zan ba da amsa a yi wallahi kuma ya kun yi magana eh ni na tsokano maganar sai in ƙarasa ta ta to maganan gaskiya shine takalma annabi bai fi kowa ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa amma dai ya tabbata ana neman albarka da duk abin da ya taba jikin manzon Allah ko kuma ya fito daga jikin manzon Allah shi yasa wata daga cikin bayinsa ya taba yin fitsari a cikin to baka ce marfo ba a yanzu amma dai a cikin wata kwatanniya haka sai ya tura karkashin gado ne ko wani lungu dai a cikin daki da safe bai fito ya zubar da shi ba yana zaune tare da sahabbai sai abin ya faɗo mishi sai ya ce ina wance ta ce gani ya ce je ki karkashin guri kaza daidai lungu kaza ki ɗauko wani abu a ainihin wato abin nan kwatanniya ki je ki zubar da shi tana ɗaukowa sai ta gane fitsarin manzan Allah ne kawai sai ta nemi guri ta tsugunna ta yi bismillah ta sharɓe shi kawai sai ta kawo manzan Allah kwatanniyar ta ajiye ce a ina abu da nace ki je ki zubar ta ce ai na shanye yace kin me ta ce ta yi yace hike na je ki wuta ba za ta ci jikin ki ba shikenan ba za ta wuta shikenan kun yi sallama da wutar jahannama na fata an fahimci magana ruwaya ingantacciya an gane magana to amma magana mafi inganci duk da ana tabarruki da abin da duk ya fito daga manzan Allah to amma wannan baya nuna kuma rigarsa ko takalminsa ko kaza a ce ya fi kowa wannan ba haka Allah ya nuna ba shi kansa manzan Allah bai bayyana haka ba har ya koma ga Allah amma lallai ne in aka samu dama ana albarkantuwa da duk abin da ya taba jikin manzan Allah yasa akwai dattijuwa da annabi yake zuwa gidanta haka wata dattijuwa ne irin yanzu kamar yanzu zaka samu akwai wata dattijuwa da wata ran kawai cikin dangi zaka je ka ziyarce ta ko tana da daɗin hira ko tana da abun nan kasa akwai dattawa masu irin wannan kana ganin kimarta to annabi yakan je mata ziyara wata ran in ya je sai ya kwanta akan shimfiɗinta har ya bacci idan ya yi bacci galibi annabi in yana bacci zufa na tsatsafowa a jikinsa to ita kuma heta zo da kwalba annabi na kwance sai ta samu kan kuma tun shi heta katso sai ta zuba heta ƙara katsowa heta zuba wata ran kafin annabi ya tashi heta cika kwalba ta yar mitsitsiya haka heta sa murfi ta rufe sai ya farka heta ce kaga wannan ka san me ya manzo Allah ya ce ta ce zubar ka ne na tatse ni kuma turare na kenan ba ruwa na da zuwa kasuwa don haka daga ta yi wanka sai ta balle kwalba sai ta yi haka ta yi haka ta yi haka ta yi haka ta shafi kawai sai ta mayar ta aji da zufar manzan Allah take yin turare saboda annabi bai sa turare ba amma muna zaune a nan ko in annabi ya gifta ta bakin masallacin nan duk masallacin nan sai ya bule da kanshi wallahi kuma baya shafa tun da yake baya shafa turare ba ruwansa da turare bai shafa turare ba haka yake so saboda haka albarkar manzan Allah tana da yawa jama'a tana da yawa to amma duka wannan kamar yadda muka faɗa wacce ta taɓuza da aka yi ta yi a midiya babu abin da nassi da ya nuna cewa takalminsa ko rigarsa ko hularsa ta fi kowa babu wannan shine gaskiyar magana amma ana albarkantuwa da abin da ya fito daga jikin shi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna to wannan shine karatu shine ilimi in ka je kai a shari'a wallahi ba ne kaiwa ba yawwa ni dai karatu na bayar na fata an fahimta to shi ya ce ku naɗe ta da wannan kwarjallan nawa faƙala a shiɗir na ha'iyahu ya ce ku nannaɗe ta da wannan kwarjallan to shi ne suka nannaɗe ta wa an haƙalat daga dai umma biya ɗin ta sake cewa fagafar na sha'ara ha salasata a salasin sai muka kitse gashinta ko muka kulle gashinta kashi uku na fata an fahimta ƙarnaiha wajen al'adar maɓuɓɓugar ƙaho ai ɗan adam ba da ƙaho ko to amma idan an ce ina ƙaho ya kamata ya fito da ɗan adam zai yi ƙaho ina da ina ne da nan da nan ko to shine ƙarnaiha gurin al'adar fitowar ƙaho inda ƙaho zai fito ma'ana muka kama gefen nan sai muka nannaɗe muka nannaɗe muka sake kama gefen nan muka nannaɗe muka nannaɗe wa nasiyataha da kuma nasiya ma ma'ana nasiya shine goshi saman goshi nan nasiyatin kadhibatin khati'a ko faliyadu unadiya ko sai muka kama nan na karshe shi ma sai muka nade kaga an yi nadi guda nawa guda uku to haka ake so ko da mace tana da yawan gashi in an zo yi mata wankan gawa gashin ta kashi uku za a kasafta shi daya gefen kaho na hannun dama daya gefen kaho na hannun ina hannun hagu ɗaya kuma daidai saitin tsakiyar kayinta sai a raba shi kashi uku na fata an gane wannan mata ku ji wannan karatun da kyau saboda galibi ku ne ke abin nan ɗin wankan mata gawar mata wa nasu ya taha wa an ha qalat har ilo kuma daga dai ita dai ummu atiya tace fa dhafarna sha'raha thalathata qurunin sai muka yi wa gashin ta kulli guda uku kamar yadda muka ambata a waccan ruwayar sai ta ce wa alƙaina ha khalfaha sai kuma muka jefa su a gadon bayanta tunda su larabawa ne suna da yawan gashi bayan da suka kama wannan suka nannade suka nannade suka kama wannan suka nannade suka nannade suka kama wannan suka nannade sai suka kwantar da shi kuma a ina a bayanta to amma mutum da matanmu wallahu ta'ala a'lamu to sai a bar su yadda tun a ai babu magana tsifa jazakumullahu khairan gane da ka kawo da ita za mu rufe a karkashin wannan idan mace ta rasu tana da kitso shin ya halatta a tsefe kanta ko bai halatta ba magana mafi inganci shine ya halatta a tsefe kanta sai a yi masa wannan kulli guda nawa guda uku a wanke hitas sai a yi masa kulli uku idan kuma dama a tsefe yake shikenan sai a wanke sai a yi masa kulli guda nawa shikenan shine abin da ya tabbata a sunna an gane amma namiji ba za a mara aski ba idan ya rasu akwai wanda za a ga suna aski sannan bai halatta kuma a ce sai an mata kitso irin yadda yake da kitso na al'ada ba a yi mata guda ashirin da biyar ko guda talatin yanzu kama haɗari da hamsin ana yi munyi munyi munyi munyi munyi munyi hakan nan za a gansu to wannan kullewa guda uku shine ya tabbata a sunna na fata an gane so ba a yi wa mace kitso irin normal kitso da suka saba yi na kwalliya idan ta rasu ba a yi bin da ya tabbata shine a kulla gashi kulli uku ina fata an gane kamar yadda ruwaya ta, ta nuna an gane magana da kyau ko za kuma mu dakata anan saboda kurewar lokaci za mu tashi man ya tawallal gusul wai waye ne ya cancanta wa mutum wanka idan ya rasu insha Allah ta'ala sati mai zuwa inda za mu tashi kenan abinda muka faɗa daidai wa alaikum salam na'am eh magana kuka bayan mutum rasu na mm eh ai tun da ta bar wasiya ko da mutum ɗaya ta gaya wa magana ta kare ai dama ba zai yi ka tara danginka gaba ɗaya ba yanzu idan aka ce ka taro dangi gaba ɗaya kai na za ka fara wani yana lagos wani yana fatakon ko ba haka bane in dai ka riga ka faɗa ka ce ba ka so shi allah yana amfani ne da menene ɗinka zuciyarka ka faɗa cewa ba ka so kuma ka isar da saƙon ga wasu daga cikin dangi magana ta ƙare su su isarwa da sauran in ba su samu damar isarwa ba wasu kai kuka kai baka da kes don ka riga ka isar don ba a nuzunta ma cewa dole sai ka isar da saƙon zuwa ga kowa ba domin aka lizumta ma wannan wala Allah kana kwance kana jinya da yau zaka tashi ka tafi Lagos ko ka ci bugawa na waya wala Allah buga wayar ma bai dauka ba ko ba haka bane yauwa iya ita da ta gayawa ta isar kuma isar wata ta tabbata ba Allah ba zai kama ta da wannan ba wallahu a'lam wa alaikum salam ita yar dama abin da ya kamata ta yi tunda ita an gaya mata karki mun kuka to duk wacce ta zo in ta yi kokarin kuka ita ce a'a mama fa ta ce kar a yi mata kuka idan ta rasu ta hana na fata an gane to kaga in ta hannu shikenan in bata hannu ba kuma shikenan ba ruwan abin nan ita ma maciya na'am na'am eh kin za a saita mar wannan askin akai zai tafi gaban Allah da yi ba haka yi ba in yaji ya gaya wa Allah me yasa yayi yawwa ware da gaske ban gane ba tausayi ba shi me yasa bai tausaya kansa ba baba ibrahim na tambaya wai ba tausayi yaha yawwa maganan gaskiya shine maganan gaskiya shine babu wani ruwayar ta nuna za a yi wa mutum aski idan ya rasu yawwa abinda shari'a ta ce shine tajewa a taja kan a wanke shi amma ya zo da askin baba wallahi ya tafi lahira da shi zai je gaya Allah me yasa yi Allah tunda ruwaya ba inda ruwaya ta ce a aski babu na kitso kuma a tsefe shi a yi kwaya nawa uku mun riga mun gama bayani Allah ya shiryar da mu kuma da haka shi matasa ya kuta tsoron Allah ka san irin askin da kake idan zaka tafi gaban Allah da shi wallahi wa ta'ala yes Allah ya shiryar da mu na a shi ma zai tafi gaban Allah da shi a za a taje masa za a tsefe masa a taje amma dai ba za a aske ba aski ne muka ce ba a yi eh kace me yawwa i- me iziya ma ya haramta ku kwarai akwai shek uthaymin ina jin shek uthaymin ko shek bin bas ya kamu da rahin lafiyar ajali sai aka ce masa algafa ta malam akwai yiwuwar za ka warke amma za a baka wani magani da wata allura amma idan aka yi maka duk gashin jikinka gaba ɗaya zai zagonye yadda ka san a dafa kaza da ruwan zafi ba haka ake za ka dinga tugewa ba haka kawai ya ce to haka gashinka zai dawo sai ya taɓa gashin gemun sai ya ce hatta sha'arun- ha- sha'arun lihiya hadda gashin gemu suka ce masa eh ya ce wallahi la alƙallaha illa bi lihiyati na rantse da Allah ba zan gamu da Allah ba sai da gemu na don haka ku bar allurar kawai in dai haka ne garan tafi zuwa ga Allah haka kuma aka bar shi saboda haka gashi ba a taɓa shi kaji ma mai iziya ya ce haramun ne ma a taɓa gashin mamaci kaga kaje kayan askin baba a zo ma wankan gawa a gyara ma me yasa kai baka gyara ba Allah ya sauwaƙe to ai shine dalilin da yasa ake tsawatarwa cewa mu ji tsoron Allah mu gyara alakar mu da ubangiji kafin ranar mutuwar mu Allah ya kiyaye jama'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah shi yafe mana haza kuma ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh